اللهم صل وسلم وبارك على اللهم صل وسلم وبارك الحمد لله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم ولا آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة شيخنا بهذا المحضر ويسعد فيه بنظرة تأتي لنا بالظفر وكانهم اثنتا عشرة أسبابا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون yau alhamis goma sha biyu ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗari hudu da arba'in da biyar da hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan biyu na shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu muna nan cikin sautar arafi za mu tashi kan aya ta ɗari da sittin kamar yadda malamin karanta وقطعناهم وقطعناهم اثني عشر أصباط نوما وأوحينا إلى موسى إذ استسقيه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجس منه اثنا عشر عينا كلهم كل ناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون wa qadanahum sai muka yayyanka su ai farrakna bani isra'ila sai muka rarraba bani isra'ila isna ashar asbadan wato zuwa gida wato wato wato cikuna goma sha biyu wato subdu shine ma'ana kabilu muka rarraba muka rarraba su bani isra'ila zuwa kabila daban-daban har wato kabila goma sha biyu kenan umaman mun mai da su al'ummace daban-daban wa wahina ila musa sai muka yi wahayi kuma gurin annabi musa idan sa suke qaumuhu yayin da mutanen su suka nemi shayar da su ruwa a lokacin da ake cikin wato wannan dimuwa titihi ai ma'ana a cikin dimuwa kenan a lokacin da suke makowa dan labu minhu suqya sun nemi ruwa cewa ya shayar da su a nadarabi a sakar hajara to sai muka yi wahayi ga annabi musa cewa ka daki kogi da sandaka ka dauki wannan sanda ka dauki kogi da ita fa rabahu shikenan annan Musa sai dauki wannan sai dauki kogi kuwa fambajasat ay in fajarat minhu isa ta ashi ta aina shikenan sai zan wato wato an samu idaniyar ruwa goma sha biyu ta faffashe daga cikin wato wannan ruwa eh daga cikin wannan ruwa sai daga cikin wannan dutse sai aka samu wato kofofin ruwa guda goma sha biyu bi alal asbadi kaga kenan wato adadin su wa'annan cikkuna da ba su sha biyu ne kabila mabambanta a cikin manu Isra'ila guda goma sha biyu ga kuma kofofin ruwa guda goma sha biyu kenan kowace kofa ta wato wato wato wato sai mutane da bayan su sha daga cikin ta shine ma'ana fadin ubangiji a gaba cewa kada da kullu nasu masharabahum kowanne daga cikin wannan kabila sun san ta inda za su sha ba sai an yi rububi wajen sha ba kenan ashaddu ikhtisarin kaga wannan aya ta zo da mafi mafi kaiwa makura a wajen takaita zance qultu lakum na gaya muku a baya cewa as-suratu ita sura qur'ani idza kanat makkiyatun idan ta zama a makka ta sauka ta kunu aujazu to sai ta zama ita ce mafi wato wato gajarta a wajen zance ba ta ba ta tsawaitawa min gairi ha fiye da wani ta sauka a madina atat fil baqarati kaga wannan sura ko wannan kissa ta zo a cikin suratul baqara bi absada min haza amma ta zo mafi shimfiduwa daga wannan lanal muhadabina da mun wayanda ake zance da su a can al-yahudu su ne yahudawa la fahama indahum ba su ba sa gane zance shi sa Allah ya tsawaita magana a cikin suratul baqara da yake su yahudawa ba fahimta shi da su ba wa haula quraishun amma wayanda ake ga wannan tana cikin suratul arafi su kuma da quraishawa ake magana fambaja salmir husr ta ashata aina ubangiji ya ce shikenan sai wato idaniyar ruwa goma sha biyu ta fafashe daga jikin wato wannan dutse kana lima kullu na san masharabahum kowace daga cikin wato mutanen kowace kabila daga cikin wannan kabilu sun san ta inda za su sha wazannana alaihimul gamama shikenan sai muka inwantar da wato girgije a kansu fitihi a cikin wannan wato wato wato wannan wannan diwa da suka yi min harri ash-shamsi wato daga zafin rana ba sa jin zafin rana kenan wa anzalna alaihimul manna sannan muka saka musu da mannu shine darba wa salwa da kuma tsintsin salwa aya at-taranjabil shine taranjabil taranjabil shine mannu wa dan rusumana da kuma wato dan rusumana shine wato dan shila mun sauka musu dan shila da kuma darba darba din nan kamar zuma yake amma daga sama yake sauka kamar girgije taraf shikenan sai a diba a sha zakin sa kamar irin na zuma haka yake kawai sai a sha abin abin sha ne mai daɗi ga kuma dan rusumana shine dan shila wanda yake gasashe ko soyayye ko kuma mai romo duk wanda kake so shi zaka tarar aka danga saukawa kawai sai da su diba su ci ba sai su yi wata wahala ba daga baki da ku nemi dai ba ta mara sakana ku ubangiji ce ku ci daga dadadan abin da muka azurta muku gashi nan mun ba ku shi wato arziki ne mai dadi gashi ku ci la tadakhiru amma kar ku boye komai ku ci anan ku bar shi anan kar ku boye fadakharu amma sai suka dinga boyewa iya imtihanin kenan an so suka musu da daro na abinci su diba su ci yadda suke so mai dadi kuma duk sanda suke so sannan zai zo amma sharadi kar mutum ya ɗebi ko guziri kaɗan ya je aje a gida a nan zai ci in ya ƙoshi tashi bashi haka da sun gama ci gaba ɗaya sai a ɗauki ma'idar ta kuma sama ko sai kuma can wani lokaci ta kuma saukowa lokacin abinci na biya yi kamar misali da safe an saukar an karya kumallo to da rana ma saukarwa za a kuma yi kuma a biya ci kuma da daddare ma a kuma saukarwa har yanzu to mana duk lokacin abinci za a saukar musu amma kar ka ɓoye komai a gida ka ci ka bar shi a inda ka gan shi ba za ka yi yunwa ba za a sake saukowa an jima to kaji dakhalu amma sai suka dinga boyewa din ba wato ba su umarnin Allah ba tabaraka ta'ala cikin wannan sai suka dinga boyewa to shikenan fa qubiya sai aka yanke wannan niba ga buransu wa ma zalamuna amma dai ba su zalunce mu wasu mutanen nan walakin kanu an fasa zalimuna sai dai kawai sun kace suna zalunta kawunan su وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين واذكر كعمة محمد صلى الله عليه وسلم إذ قيل لهم يا إلا كفتاك سمتا أن بنو إسرائيل uskunu hazir qaryata cewa ku zauna a cikin wannan alƙarya ita ce baitul maqdis wato ku zauna a cikin ta wa kulu minha ku ci daga cikin arzikin da ke baitul maqdis haizu shi tum duk sanda kuke so wa qulu kuma ku fada ku ce umirna an umarce mu hiddatun mu fada abin da zai sarai da zinubai shine la ilaha illallah ku fada wannan wa dukhulul baba sannan ku shiga kofar gari in za ku shiga sujadan kuna ma sujada ayi sujuda in hina'in ma'ana sujada in ta sunkuyawa ku sunkuyar da kai yayin shiga hiddatun ita wannan kalma ta hiddatu ai kalmar ta haddun zunubi ma'anarta shine ku faɗi kalmar da take sarayar da zunubai shine la ilaha illallah ku faɗa haka wani hudu sujadan sannan za ku shiga ku shiga da sunkuyawa ku shiga tsagawa da daga kai eh ku shiga cikin sunkuyawa abin da ka faɗa kenan to ku fallakum hadiyatukum to kun yi haka za a sare muku da zunubanku ko kuma nagafir lakum kamar yadda malai karanta a ruwayar wurin shi kenan a hafsu kenan a ruwayar wurin shi kuma to ku fallakum hadiyatukum da sannan a sare muku da dukkanin kurakuranku tanzilul musulina da sannan kuma za mu ƙara wato masu kyautatawa bi da'ati wanda suka kyautata suka biyayya Allah za mu ƙara musu sawaban shine lada فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء وما كانوا يظلمون فبدل الذين ظلموا منهم قولا to shikenan wanda suka zalunci kawunan su ta hanyar shirka daga cikin mutanen nan sai suka zalunci kawunan su ai baddala shikenan sai suka canza kaulan wata magana gairar da zikin lahum sabanin wanda aka faɗa gare su an ce su ce hiddatun abin da za su faɗa kenan hiddatun eh mana asarai mu da zunubi abin da za su faɗa kenan amma sai suka canza magana sai ba su faɗa haka ba faƙalu sai suka dinga cewa habbatun fi sha'aratin habbatun fi sha'aratin gashi a cikin ƙwaya gashi a cikin ƙwaya wai su iya shege ko kaga yanzu da wannan din da wacce da suka faɗa wace tafi sauƙin faɗa ma da wanda aka ce su faɗa da wannan wace tafi kawai ku ce hiddatun iya haka za ku faɗa ba in sun ce hidatun ma'anarsa shine muna neman a ga- a sarai mana da zunubi ko ku a'a ma'anarsa ta faɗi kalma mai sarai da zunubi shine la ilaha illallah saboda haka me me ya cikin faɗa wannan ai ba wahala amma saboda iya shege na kafiri ba zai faɗi yadda Allah yake so ba tabaraka wataala sai suka canja suka ce habbatun fi sha'arati gashi a cikin kwaya a gani abin da suka kafa da kenan to ba su faɗi yadda Allah ya ce su yi ba wadahalu sannan kuma an ce su shiga suna masu sunkuyawa wadahalu sai suka shiga wannan gari ya zahafuna ala astahim astahihim wato suna tafiya sai suka rika tafiya da baya da baya kuma suna jin gindi eh suka tafi suna jan gindi abinda suka yi kenan wai ba za su sunkuya din ba yadda ake so sai suka dinga jan gindi a ƙasa ba da sanar alaihim rijizan shikenan sai muka aika musu da rijizu wato shine azaba min samai daga sama amma kanu yazlimuna saboda abinda suka kasance suna yin zalunci da shi arsalallahu alaihim dauna ubangiji sai ya aika musu da daunu shine annoba fa mata minhum fil yawmi 70000 a rana guda sai da mutum 70 suka mutu
واسألهم عن القرية التي كانت هادرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وسألهم عن القرية التي كانت حادثة البحر إذ يعدون في السبت استاتيهم هيتانهم يوم سبتهم شران ويوم لا يثبتون تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون واسألهم يا محمد كتنبيس يا محمد صلى الله عليه وسلم كتنبيس توبيخا دون قرصاوا غريسو كتي an alƙaryati ka tambaye su game da alƙarya allati kanat hadirat bahari wanda ta kasance wato suna makotaka da kogi ai mu- mu- mujawaratan mujawiratan bahar qulzumi wanda take wato makotaka da kogin na qulzumu wa hiya ailatu shine alƙarya ailata eh nan zaka tambaye su kace ya mutanen alƙarya ailata ta kare ka tambaye su wani misali su baka labarin mutanen ailatu qaryatun ita alƙarya ce qaumu dauda su mutanen annabi dauda ne alaihi salatu wassalam ma waqa bi aliha tambayi sai Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka labari me ya afku ga mutanen wannan alƙarya ta Ailatu iz ya aduna shine yayin da suke yin wato shishigi ayyatud duna yayin da suke yin shishigi bi sabti a cikin sha'anin asabar bi sayyidin samaki shine ma'ana suna yin su suna kamun kifi ran asabar bayan an hana su almamurin da tarkihi wanda yake an umarce su cewa su bari istatihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an yayin da ya zama wato kifin yana zuwa musu shur'an yana zuwa musu mai yawa kuma zahira akan ruwa ai zahirin sun almai ruwan yana fitowa har- har saman ruwa kifin yana fitowa har saman ruwa ana ganin sa gashi nan da yawa yawma sabtihim a ranar asabar din su wa yawma la yazbituna amma ranar da ba asabar ba kuma la yawma la yadhuruna bi sabti ranar da ba asabar ba ce kuma la la yu'azzimuna sabta ai ranar da ba sa girma asabar ai fi sa'il ayyam ma'ana a cikin sauran kwanaki ake nufi la tatihim to kifin ba zai zo musu ba kuma ibtila'u min Allah tabaaraka wa ta'ala wannan jarraba ce daga Allah tabaaraka wa ta'ala da Allah ya hana su yin suran asabar to shikenan sai sanya kifi yake fitowa ran asabar din kuma eh ka gaishe akan ruwa gashi nan sosai ma yana dagowa har yana tsalle ma yana ma wasa ma yana ma kwalele har ya dinga tsalle yana taba kama yana zungurarka saboda ranar an hana yin su ba za a kama kifi ba in ka kama kwaya ɗaya kai laifi a gun Allah Eh, su shi ya addini kenan ba sallah za a yi ba ba azumi ba zakka ba hajji ba ba wani abu ba komai eh iyakar ta kawai shine kasu sunan asabar a gani in jihadi kawai daga Allah amma kuma sai Allah ya sanya ran asabar din da ba za su su ba sai kuma kifin ya zo da yawa suna ganin su daga gashi nan bada bada wa yawma la yazutuna amma ran da ba asabar ba kuma kifin ba zai zo ba to ka gani ka gani lamma umiru yayin da an umarce su an yi tafarragu yawmul juma'ati cewa su yi wato wato wato su hutu ranar juma'a su shiga da ibada kawai ranar juma'a qalu sai suka ce la mu ba za mu yi da juma'a ba juma'a ba ta yi mana ba la na tafarragu illa fil yawmil ladzi tafarraga fihi Allah tabaaraka wa ta'ala mu ba za mu huta ba sai a ranar da Allah ya huta a cikin ta wa yawmul sabti shine ran asabar su a gurin su domin abin da suke cewa ubangiji ya fara halitta ranar lahadi kuma ya gama ran juma'a sai ya huta ran asabar bai aiki ba su kuma kiristoci suka ce ba haka bane ba haka ne ba eh har litin ya fara aiki ya gaba ran asabar lahad ce mai aiki ba ranar yahuda shi yasa suka rike asabar da lahad a matsayin ranar hutu ranar asabar ranar yahudawa ce ranar lahadi ranar kiristoci daga baki da to ka gani to sun yi kuskure kuwa ba haka ne ba shi Allah ba bukata sai ayi ma masana min lugu ba wata wahala ta tafi mu ba ba mu sha'uya ba ma balle mu huta ba sai an sha'uya ake huta ba to shi Allah bai sha'uya balle ya huta shi aikin sa ai ba wahala kun bai kuni ce kawai kun din ma ba sai ya faɗe shi da baki ba ko sai ya faɗe shi da zuci ba da ya nufi abu kawai sai yiwu shi kenan a gani shi ne kun bai kunin ai to kenan ba wani wuya a ciki ko daga baki ne ba wani wuya a ciki a gani sai suka ce la mu ba za mu yi ba ba za mu yi hutu ran ran juma'a ba ba za mu yi ibada ran juma'a ba la na tafarragu ba za mu huta ba illa bil yawmil ladzi tafarraga fihi Allah tabaraka wa ta'ala sai a ranar da Allah tabaraka wa ta'ala ya huta a cikin ta anan ne mu za mu huta huwa yawmus sabti wannan ko ita ce wannan asabar fashaddada alaihim to shikenan sai ubangiji wata Allah ya tsananta musu kuwa da suka faɗa haka sai Allah ya ɗauki tsanani a kansu ma hata sai da samaki har ya zama wato wato farauta kifi ma la tastagilu fihi Allah bai yarda su shagaltu da shi a cikin a cikin asabar din ba tunda haka suka ɗauka asabar ce ranar hutu to daga yau asabar ba abin da za a yi ko su na kifi ba a yarda a yi ba fa idza jaa yawmus sabti idan ranar asabar ta zo kuwa ja'atul hitan sai kifin ya dinga zuwa da yawa wa dakhala fi biyuti kuma ya dinga shiga gidan daji tazurul huta allazi tala ayunusa shikenan sai kaga wato kifin yana zuwa ne da niyyar ya ziyarci wato wato ki babban kifin nan da ya haɗe annabi Yunus dan matta ya da tabbata gare shi shi kifi yana fitowa ne a ran asabar yana shigowa har cikin gari daga kogi kamar ambaliya ake wa ta kifi har cikin gari ke shigowa amma manufa shine kifin kifa na suna shigowa ne da niyyar ziyartar kifin da ya haɗe annabi Yunus dan matta ya da tabbata gare shi eh da niyyar da yake zuwa kenan shi kifi ya gani faizan ka bayan musabti idan ran asabar kuma ta shude kuma la yaro da shi an sai ba za su koma min hitan daga cikin kifayen ba kuma ba za su koma ba kazalika da buluhum to irin haka dai muke jarrabtar su ma kanu yafsukuna da sabon abin sun ce suna yin fasikanci da shi ai bai sabai fuskihim da sabon fasikancin su fa azamu ala saidi to shi kenan sai kullu niyya akan za su yi farauta bi an waswasa lahum shaytanu shine wato shaytan yayi musu waswasi bi inna allaha ma mana'akum an tahtalu lisamaki sai ya ce da su shaytan ya kawata musu a rai cewa ai Allah bai hana ku ku yi kifi dabara ba a ranar asabar abin da ya hana ku dai shine kan ku kama kawai amma za ku iya dabara da za ku tsare shi ran lahadi sai ku diba a gani abin da ya koya musu kenan shi shaidan eh inna ma mana akum min anta sidu fi yawmi sabti kawai Allah ya hana ku ne kan ku farauta ran asabar amma ba kan ku dabara ba falan ma ja yawmi sabti a yana ranar asabar ta zo fazatul miyahu sai ruwa ya dinga ambaliya fil biyuta har cikin gidan dajin mutane wa duri da cikin gidan daji wa ma hal hitanu kuma kifi na tare da ruwan nan haka ruwa yake zuwa kuma kifi na zuwa fahafara ahaduhum hufratan sai ta daga cikin mutanen sai sai burin ya dabara sai ya haka wato hufra sai ya haka wato rami kenan ya haka rami fi dari a cikin gidansa falan man kashe fal mau yayin da ruwa ya gama janyewa ya koma kogi bakiyar sa mako bil hufrati sai zama duk kifin da ya shiga cikin rami bai iya fitowa ba yana nan a ciki ya zauna a ciki a gani dama kifin ran asabar kawai ko ko ruwan ran asabar kawai yayi ambaliya to da ya dabara samu na barke ta ko da ya dabara misali da ya dabara kata zafi yawwa ita wancan zai kata zafi ƙarshe yana kata zafi wato da ya dabara sai ya samu wato wato wato wato abin haka sai ya haka rami a cikin gidansa shikenan duk kifin da ya zo ya shigo cikin gidansa tunda ruwan ko ina shiga yake ruwa ya shigo ya kifi ya biyo ruwa to duk kifin da ya sake faɗa cikin ramin ya zo kenan ya makale ana da ruwa ya gama janyewa ya koma kogi washe gari sai ya zama kifi ya wanzu a cikin rami cike kaga yanzu yayi mikina bai dai kama ran asabar ba ko wai shi a wurin sa yayi Allah yayi Allah wayo eh za a yi Allah wayo ne tabaraka wataala subhanallah ya haka za ta yi hmm to ka gani abin da yake nan amma ali ta nuto to shikenan ba a hazahu hata gadan hasara washe gari ta yi a hazahu sai kama kifin wada ba sai ya dafa kuma wa akalla ya ci wa ba a har ma ya siyar hata rabi hamana kasiran kuma ya samu riban mai yawa a haka yace to kun gani fata ta ba annasu sai mutane suka biye masa su ma ala zalika al'amal akan irin wannan wayo su ma suka dinga yin sa wa ba da zalika to bayan nan kuma daga yin wayo a ce a tare kifin ran asabar ran lahadi ba da haka suka soma fa a bayan nan kuma ai tajarru sai ma suke shishigi ma suke tsauran kai ga Allah wasaru yasaduna suka zama suna yin farauta kifin ma yau masabta ran asabar din gaba ɗaya ma jaharan karara to ma tunda ma an ga an tare kifin ran asabar lahada an diba ba kuma abin da ya faru to mu gwada diba ma ran asabar din mana magani ne zai faru ne ba abin da zai faru ba abin da zai yake nan sai suka dinga diba kifin asabar din ma karara kowa yana gani ma falan ma fa'alu zalika yayin da suka aikata aikata haka iftar qasar qaryatu salasan sai mutanen alƙarya suka rabu gida uku ba sulusun sadu kashi ɗaya cikin uku sai suka dinga farauta ba sa jin komai suna ɗiba kifi ran asabar wasu lusun su kuma wani kaso ɗaya bisa uku kuma na huhum sai suka hana su suka ce a'a ba daidai bane mu ba za mu yi ba kuma kuma bai kamata ku yi ba suka yi musu wa'azi akan haka wasu lusun wani kaso kuma amsa ku sai suka kame hannun su ba su farauta ba amsa ku an saidi su ba su farauta kifi ran asabar ba wannan hayi ko ba su hali ba tsawatar a daina yi ba
وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم وإذ قالت أمة منهم لما تعزون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا يتقون قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وإذ قالت أمتهم yayin da al'umma ta faɗa ai yayin da wasu al'umma minhum daga cikin su wayannan mutane na banu Isra'ila yayin da suka faɗa suka ce lima ta'izuna qauman dan me za ku wahala kanku wajen yin wa'azi ga wasu mutane wanda ba jin wa'azin za su yi ba wahala kuke ba kanku ai kuna ce musu wa'azi dan me kuke musu wa'azi kalle su mana Allahu muhlikuhum Allah zai halakar da su ya karshe ai aw mu'azzibuhum ko kuma musu azaba azaban shadidan azaban mai radadi tunda sun yi farauta kifi bayan Allah ya hana a ran asabar eh lamma wa'azahum al-ummatu yayin da wancan al'umma allati lam tasad wa inda bata farauta ba so yayin da su suka yi musu wa'azi hadabahum al-akharuna sai wadancan ragowar jama'ar da ba sa farauta amma ba sa hanawa su kuma sai suka magana da su suka ce walimata izuhum dan me za ku halda kansu zan yi musu wa'azi fi Allah samana qalu sai suka ce a'a ma'azratan ila rabbikum mun yi musu wa'azi ne dan mu kafa wa Allah hanzari Allah ya ga cewa yadda muka ki abun a zuciyarmu kuma har ma mun yi gargadin a daina yi ko dai an dauka ko ba dauka ba mun fita dama yake malami kenan malami iya kasa ya faɗa ya ce wannan ba daidai bane abin da yake ya rage na kai kuma ka gyara don malami ba mai takobi bane ba wanda ba shi takobi a hannu balle ba annabi bane annabi shine in ya hana aka ki hannuwa sai da takobi a shiga fagen daga ya kakkashe kawai shi kenan ba za su ba amma malami iya kasa ya wa'azi ya ce to kawai ba daidai bane ya kamata ku daina wannan abin da ake ba a kyauta to in ya wa'azin an dauka shi kenan ba dauka ma dai to ya kafa wa Allah hanzari Allah ya ga cewa shi dai kam ya fita amma ka zauna ka runguma hannu ana banna kai ba ka yi kuma ka ce ba ka hana ba to yaya ha ba daidai ba ne wannan ba ka daidai ba ma'aziratan mun yi haka ne don yin hanzari ila rabbikum zuwa ga ubangijinku a ina ta zurbi ha muna kafa hanzari da wannan wa'azi da muke ila Allah zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wala Allah ya takuna kuma ko cewa su sa tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ya takuna saida ko cewa su sa guji yin farauta din nan ba su su dena yi فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يصدقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يصدقون فلما نسوا ma zikiru bihi ai madan ma tarku yayin da suka bar ma zikiru bihi abinda aka yi musu wa'azi da shi aka ce su daina din nan wa'azu bihi wa'izu bihi abinda aka yi musu wa'azi da shi balan yarjibu basu dawo ba gaban yin sa an janan lazina na hauna annasu to sai muka tsayar da su wa'ancan masu yin wa'azin wanda suke hani gaban mummuna suka ce a daina yin su din nan su muka tsayar insha Allah wa hadan lazina zalamu sai muka riki su wa'anda suke zalunci suka rance kansu bil itidai shine yin shishigi da suke suka yi suran asaba bi azabin bisin ko ba isin kamar yadda malaikan ta ruwayar washi ko a hansu ko eh bi azabin bisin sai maka rike su da azaba shadidin ai mai tsanani amma kano yafsu kuna da sabon abin da sun ci suna yin fasikanci da shi ai bi sai fuskihim saboda sabon fasikancin su فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qisan khasiin falamma atau yayin da suka girman kai an an tarki manuhu gabaran barin abin da aka hane su gabaran sa qulna sai muka faɗa lahum gare su muka ce da su kunu qiradatan duk ku zama alhan ku zama burai ku zama burai khasiina wanda suke makaskanta ai sagirina makaskanta fakanuha dai suka jiyo suka zama burai kuwa Allah ya maida mutanen gaba ɗaya suka zama buri kowa buri ne kawai gashi na zama buri kawai wa hadha tafsilun to wannan wato bayani ne karara lima kamar hu ga abin da ya gabata a gabanin sa qalibun abbas sai na abdullahi bin abbas ya faɗa ya ce ma adari ni ban sani ba ma fu ila bil furqatin sakita ban san da yadda aka yi da wanda suka shiru ba su kuma wayannan wayanda suka yi wa'azi Allah ya ce anzaina ko anjainal lazina yanhauna an su'i mun tsayar da wayanda suke hanyi suke gargadi din nan gaba aikata mummunan abu su kaga tsira suka yi sai kuma wayanda suke zaluncin suka shishigi su kuma eh suka aikata abin da Allah ya hana su yi suka yi suran asabar bayan hana su to su kuma sai aka halakar da su Allah ya ce su zama birrai to yaya kuma aka yi da waɗanda suka yi shuru su ba su yi su din baran asabar ko ba su hana a yi ba to su kuma ya aka da su Abdullahi bin Abbas ya ce ni ban san yadda aka yi da su ba wa qala ikrimatu shi kuma ikrima ya ce a lam tuhlak su ne ba a halakar da su ba wa'annan la'anna haka da har ma fa'alu saboda ai sun ki sun kyamaci abin da wa'ancan suka aikata dan haka su ba su cikin halaka ba halakar da su ba su ma sun tsira kamar wa'anda suka yi wa'azin dai kamar wa'anda suka yi wa'azin nan su ma tsira suka yi wa qalat su suka dinga cewa ma ai limata izuna ilah wato dan kuke wa'azi ga wanda suke Allah zai halakar da su a ƙarshe warawar hakim al-imam al-hakim ya rawaita an ibn abbas daga sayyidina abdullah bin abbas annahu raja ilayhi cewa ya dawo zuwa gare shi wa ajabahu kuma ya burge shi mana wannan magana ta ikirma ta burge shi abdullah bin abbas kuma ya dawo zuwa ga wannan magana cewa eh haka ne lalle ni ma na gamsu cewa tsira suka yi tunda yake ai wato ba sun ƙi yin wa'azin ne don suna son abin da ake ba a sun kyamaci abin a zuciya har suke ganin yin wa'azi ga wa'ancan ɓata lokaci ne lima ta izuna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'azzibun azaman shadida ya kuke ɓata lokacin ko wajen yin wa'azi ga mutanen da suke halakaku ne ashe sun kyamaci aikin wa'ancan din dan haka da wannan hujjar sai na ikirma ta kafa hujja sai na Abdullah bin Abbas ya ce ni ma na yadda na dawo kan ra'ayinka cewa sun tsira su ma wa sahihu amma abin da yake ingantaccen ji shehu annaha halakat ma alhalikina wannan su ma jama'ar su ma halaka suka tare da masu halaka su din ma halaka suka yi ah to me suka yi shirin nasa ai ba abin so bane eh yin shiru din ba shine mafita bai falfirkata da tsadat ita wanda suka yi su wanda suka yi wato suka yi farautar na asabar halakat sai suka halaka wal firqatan da sakatat su ma wa'inda suka shiru ba su hana su ba halakat su ma halaka suka yi wal firqatan najiya wato jama'ar da suka tsira kawai hiya da tilam tasad suna wa'inda ba su farauta ba wannan hat kuma suka hani gaba da yin farauta
وإذا وإذ تعذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومه سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه wa yastazuna rabbuka la yabasuna alaihim ila yawm alqiyamati man yasumuhum لغفور رحيم su'al azab inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim wa yastazuna rabbuka ka ambata muhammad sallallahu alaihi wa sallama iz a'lama rabbuka ayna ubangiji ke sanar ai la yaba sanna ubangiji ya shela cewa la yaba sanna alaihim ila yawm alqiyamati cewa da sanna zai tasar ai yaba asu alaihim ubangiji zai aika musu al yahudi mana ga yahudawa zai aika musu ila yawm alqiyamati har zuwa ranar kiyama zai aika musu manyan sun mun sol azabi wanda yake wato zai musu wato wato gargadi zai musu alama da mummunan azaba ai bi zulli shine ma'ana Allah zai aika musu kaskanci wa wa akhadhu jizyati da kuma wato karba jizya fa ba asa alaihim shikenan sai ubangiji ya aika musu Sulaimanu ya aika musu Sulaimanu wa ba'dahu bayan Sulaimanu ma bukhta nasara sai aka aika bukhta nasara kuma gare su fa qatalahum shi bukhta nasara ba kakkashe su ma ya kakkashe Yahuda baki daya wasa bahum kuma wato shikenan ya ribace su ya mai da su fursunonin yaki wa daraba alaihim jizyata kuma ya dora musu sai su dinga bada fansa fa kanu yu'addunaha suka zo suna bada jizya suna bada jangadi ilal majusi zuwa majusawa ila an bu isa nabiyina sallallahu alaihi wasallama har da zuwa lokacin da aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fa darabaha alaihim shi ma manzo Allah yazo ƙara buga musu jizya a kansu وقطعناهم wa in- inna rabbaka lalle ubangiji ka tabaraka wa ta'ala nasri ul kabi wallahi ubangiji mai gaggawa hukuma ne eh, hukuma ne liman asahu ga wanda duk ya- ya- ya ya sabe shi to wanda ya saba wa Allah Allah zai masa hukuma nan take ba na ba za a jira wani lokaci mai tsawo ba za a masa hukuma nan take wa innahu cewa kuma shi ubangiji na gafurun wallahi mai gafartawa ne da al'adihi ga ma'abota biyayyarsa rahimun mai jin kai ne bihim da su
وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون إنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون منهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وقطعناهم كما كان رب سوى بني إسرائيل أي فرقناهم ما كان رب كاونا في الأرض أبان كسا أمما سكا زما لأمتين في رقم أي فرقو كيما أمانتا منهم الصالحون daga cikin su banu Isra'ila akwai mutanen kirki akwai nagari fa a cikin su fa wa minhum dun zalika amma a cikin su kuma akwai wanda yake koma bayan wannan shi ba nagari ne ba akwai wanda yake nagari akwai wanda ba ma nagari ne ba shi kuma baya cikin al-kufar su ne kafirai wa balawnahum sai muka jarrabe su kuma bil hasanati da wato da nimomi aibin ne aibi muka jarrabce su da nimomi dan mu ko za su gode wa sayyiati muka jarrabe su kuma da abubuwan da suke munana ne Allahu yarjiuna ko cewa su sun dawo gaban wato rake abin nan su aikatawa wanda yake mara kyau فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون أرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم أرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون
فخلف من بعدهم خلف ورسل الكتاب ياخذون على هذا الذي ويقول سيغفر لنا وان ياتيهم ارض مثله ياخذوه الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقول الله الا الحق وجلسوا ما فيه والدار الاخره خير الذين يتقون افلا تعقلون fa khalafa min ba'dihim khalfun sai wasu jama'a kuma suka maye gurbi bayan su ai bayan an halakar da wa'ancan din sai aka kawo su kuma wanda sun kitaba sune wa'anda suka gaji littafi ya tare da shi a taura an aba'ihim daga iyayen sun gada da gurin iyayen su ne ya khuzuna arda hadal ladani sai zama suna riƙar wato safhata ai suna riƙar wato wato wato sifatu halafin sifatu halaf wato sifa ce sifa ce wato ta wanda suke mamaya dama wato halifofi fa halafa min ba dai mahalfon sai ya zama wasu sun maye gurbi bayan su war sun kitaba an abaihim wanda zama sun gaji iya wato littafi daga iyayen su ya huzun Allah hadal ladani suna riƙar wato wato wato abun amfani na wannan na wannan koma ba ita ce duniya ai huda mu hadha shay suna karbar wato abun amfani na wannan abu addani wanda yake kaskantacce min halalin aw haramin ko da halal ko da haram duk suna karba da abin da kazo sai su karba abin da yake na amfanin duniya shi suke hari wa yaquluna sai suna cewa sai gufal na ai ba komai za a gafarta mana ko dai mun ci haram ma ko mun ci ba daidai wanda za a gafarta ai Allah zai yafi eh sai gufal na sai za a gafarta mana fa Allah abin da muka aikata wa in yatim ardun misluhu idan kuma wato wani wato wani tai ko wani kayan wani abin amfanin ya zo musu misali irin sa ya kuzuhu sai ga sun rike shi kuma ai yarjuna al-maghfirata sai ga wato suna suna suna kauna samun gafara wa hum aiduna a halin suna masu dawowa ila ma fa aluhi zuwa ga abin da suka aikata ai musiruna ma'ana musiruna alaihi su suna masu wato wato wato masu naciya a kansa walaysa bit tawratu wa'adun wa'adul maghfirati amma a cikin ataura gaba daya ai babu inda ake alƙawarin za a gafarta wa mutane ma da isra'ila idan sun yi naciya a cikin sako alam yuhaz alaihim misaqul kitabi ai ism hamu ta qalilin wannan ism hami ne tabbatarwa ba tambaya ce wanda ake neman amsa akan ta ba cewa ai ubangiji ta Allah ya riga gare su an riki misaqul kitabi an riki wato wato alƙawarin littafi tsakanin Allah da su Allah ya kula Allah ya ila alhaq cewa ba za su faɗi komai ba akan Allah sai gaskiya wajen su ma fi kuma ai sun kanta abin da ke cikin ita wannan ataura dai ko fa'alima fa'alima to sai san cewa kazzabu alai sun yi sare ba gare shi bin su magai fasi ilai da suka dingana musu cewa zai gafara ma da isan tare da na cewa akan zunubi wa darul lahiratu gidan lahira dai hairo shine mafi alheri da zai taku daga wanda suke jin tsoron Allah tabaraka taala yana harama suke gujewa haram a ba za ta kiruna ya zama kwa hankali ba ya zama kwa hankalta muke nan ne ba za ku hankalta ba annaha khairun kusan cewa ita wato gidan lahira shine alheri fa ta'asiruna hasa ku fifita shi Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala kala ya faɗa ya ce innal khairat innal innal akhirata khairun cewa ita wato lahira ita ce mafi alheri wa abqa ita ce mafi wanzarwa kuma duk baki da jazaba abna'a al-akhirati ubangiji ya jawo wato mutanen lahira ɗan lahira an jawo su mai duniya daga duniya bai hazira da wannan aya eh da Allah ya ce wa qala wallahu khairun wa abqa Allah shine mafi alheri kuma shine mafi wanzuwa to daga nan gurin kamar an fuzgo ɗan duniya daga duniyar su ne an dawo da su lahira da baki daya kowa yanzu zai kokari zama na Allah dan ya je lahira ya samu abin da yake shi fa alheri eh da zaba Allah hadarati sai kuma Allah ya jawo mu abota halara su kuma an ayata gaba da lahira ita kanta eh domin ubangiji ya jawo su ya jawo su ilayhi subhanahu wataala zuwa ga Allah shi kansa a fara ta kiruna ya zama kwayan hankali ba wallazi ne masu kuna والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المسلمين والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إلا نضيع أجر المسلمين inna la nujwa da muslihin wallazina yamsukuna bil kitabi wanda suke riko ayata masakuna wanda suke riko da littafi shine a taura minhum daga cikin su wa qamat salata kuma suka tsaya sallah as-salatu al-khamsi shine salloli guda biyar ka Abdullah bin Sallam ka Usayn Abdullah bin Sallam wa sahabihi da wato wato wato wato wato sahabbansa inna to mu cewa mu lan nujwa da muslihina mu wato ba ma ba ma taunata ladan wanda yake wato masu masu yin aiki na gari al-jumlatu ita wannan jumla khabarun labari ne ai khabar allazina shine wato labarin allazina din da aka faɗa a baya wa fihi wad'u zahiri wato hayrul ladzina yatquna ko to saboda haka labari ne daga daga allazina din can wa fihi wad'u zahiri mawdi' al-madmari a cikin wannan kuma akwai sanya wato zahiri a madadin wato wato wato wato zamiri ai ajruhum ma'anarsa da shine ladan su ba za mu tozarta shi ba shi Allah tabaraka ta'ala ke faɗa inna nabiyyu da musulmina ma'ana la nujiu ajrahum kenan abinda za a faɗa kenan eh to amma sai aka ce nabiri aka kawo zahiri وإذ نسكنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واجه بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا فيها لكم تتقون وإذ أي وذكر فأما جاء محمد صلى الله عليه وسلم إذ نتقنا الجبل أين مك تقودوز إسمنس أين رفعناه مك آتن دوز من أصله دك جيجي أصلك أصلا مك تقوش إن جاء الله تبارك وتعالى فوقهم سما دسو هكا أي فوق اليهود سما يهودا وسنا كله كأنه ذلة سيزما كما واتو ذلة أي كما جرجي كأنه كما ماتو كما جرجي كما حدر يتاسو أصلا haka suka shi fawqahum asaman su wazannu sai suka tabbatar cewa ai aikanu ma na suka tabbatar annahu waqi'un bihim lalle dutsen nan faduwa zai akan su ai sa kidon alaihim zai fado ne akan su biyu adallahi da alƙawarin da Allah ya yi tabaraka ta'ala iyahum gare su bi qu'ihi domin Allah ya alƙawari cewa zai jeho musu shi aka Allah ya ce zan zan jeho muku dutsen nan akan ku illan ya kamadu aka ma taurati matakan ba sun yi aiki da hukuncin hukuncin at-taura ba ka annahum abauha kamar cewa dama sun ƙi yin aiki da attaura ne da suke da hasaba ta yi musu nauyi attaura nan ta yi musu nauyi ba za su iya yin aiki da ita to shi yasa muka daga dutse saman su muka ce to ga abin da ya fi shi nauyi wannan ai ya fi attaura da nauyi ko to za mu danne ku da shi in muku aiki da wancan ba to kaji fa qabalu ai sai suka karba ba arziki sai suka aiki suka karba attaura suka aiki da ita wa qulna lahum muka faɗa gare su muka ce huzuma atainakum ku rike abin da muka ba ku dinnan duk wacin da ƙarfi ai bijiddin ku rika da kokari wacce ta halin da kokari dai amarahumullahu ubangiji subhanahu ta'ala ya musu umarni ya umarce su an ya kabal taurata cewa su karba attaura su riko da ita wa ya'malu bima fiha su aiki da abin da ke cikin attaura bi kuwatin su aiki da ita da ƙarfi wacce ta halin da kokari kuma wazkuru sannan ku ambaci ai ku karanta ma fiye abin da ke cikin at-taura bil amali shine ku tuna shi ku yi aiki da shi la'allakum tattaquna ko cewa ku kwaci tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ai tattaquna Allah tabaraka wa ta'ala ku kwaci tsoron Allah umira an yi umarni bil jiddi da yin kokari wal quwwati da kuma da kuma karfi fa alimna daga nan muka san cewa annas suluka dariqal haqi ashe bin hanya ta gaskiya la ya ta'atta ba za ta yiwu ba illa bi jiddin sai an hada da kokari a ciki wacce hada sai an yi kokari wacce kuma sai an sa karfi dole in za a bi hanyar gaskiya dole sai an yi wa'annan abin huwaina in mutum yace lallaba zai yi labalabo la yudraku ba abin da za a riska ba za a samu komai ba la bin da minista hadin ba maka sai mutum ya yi kokari tukun ba kasala zai tsaya yi ba wala bin mun kuwatin ba maka kuma sai ya sa karfi tukunna wal kuwatu kuwatani shi ku karfi iri biyu ne ji shehu radiyallahu anhu ahlul ibadati su ma abota ibada ya sulku da dariƙa suna bin tafarki bi kuwatihim da ƙarfinsu wa anil mahabbati su kuma abota ma abota soyayya fa nuna an anfusihim sun kare gaba da samuwar hatta kansu ma ba sa ganin kansu balle ƙarfin nasu kuma ya sulku da dariƙa suna bin hanya dai kawai bi kuwatil haƙi da ƙarfi na Allah tabaraka wa ta'ala wa idza qala rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ajhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وإذا هذا ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وإذا أخذ ربك وذكر فأمت موسى محمد صلى الله عليه وسلم إذ أخذ ربك من بني آدم يعني أبنجد كيرك آدم بنو آدم أي من ظهورهم دقا وتتنن سكنا أي ذرياتهم أبنجد يتشرو ذريع سو دقا تنسو شيسا شي مني نمجي هنا زوان دقا دم باينسا كاغني مفهوم وانا آير أبن تكي مدعي كنا مني أنا مجد دقا دم باينسا كي سوكو وانا سكي سكي مجي كاغا أشي كنا شكو مما مني نمجي أبدا يحف يارو بكو eh mace ita kadai za ta haihu ne kawai sai a waye gari ta haihu to da wanda dalilin ita dai ba na zama rewa bace ai ba wanda ta rena mana hankali ta zo yanzu ce misali gashi na da ne kawai shi kenan ba ba aure kuma ga ɗaya samu na zo na shi kenan na haihu ba za a saurare ta ba Allah ya gama wannan an yi kenan so ɗaya kai da ba za kuma yi ba kuma shi kenan kenan yanzu za a haihu da sai an hajjar namiji to maniyin namijin ku daga gadon bayan sai yake saukowa sai ya shiga cikin cikin mace shi sa Allah yake cewa wa idza hadara buka min bani adam min zuhuri zurriyatihim yayin da Allah ya riko mana ya cira to zuri'ar banu adam min zuhurihim daga gadan bayan su daga gadan bayan su zuri'ar suke fitowa su su su yan adam saboda daga nan mun yake zuwa eh zakaru zakarallahu al-ahada Allah ya ya zakarallahu ubangiji ya ambaci al-ahad al-qadima wato tsohon alƙawari dake tsakaninmu da shi ne a nan gurin ahad min bani adama cewa Allah ya riga daga banu adama min zuhurihim daga zuri'ar su wato daga gadan bayan su zuriyatihim ya riki wato zuri'ar su daga gare su wa ashhadahum sannan ubangiji ya sanya su shaida ya shaidar da su ala anfusihim akan kansu ma yasa su ne masu shaida akan kan kansu qala ubangiji ya ce alastu bi rabbikum yanzu yanzu ku shikenan ba ni ne ubangiji ko ne ne ba ni ne ba na ku bauta ba qalu sai suka ce bale ubangiji kare ubangiji mu mun yadda ai hadal misaqu wannan alƙawari wa qa'a yawm arafata ya faru ne ranar arafa ran arfa ne irin ranar arfa goma ga watan zulhijja to ran a to ran tara ga watan zulhijja to irin ranar ne Allah ya wannan assembly da mutum muna rayuka ya rike wannan alƙawari tsakanin mu da shi kaji bi mahallin a wani guri ne yuqalu lahu na amanu sunan gurin kenan ana amanu ana aka yi kaji sunan gurin da aka taron kenan ma eh a san aka taron assembly da da rayukan bayi ana amanu ne shehu eh ana amanu aka yi Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ya faɗa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbo cewa inna Allah ahadal misaqa min zahri adama min zahri adam alaihi salam bin umana yawm arafata Allah tabaraka Allah ya rike alƙawari ne daga dan bayan annabi Adamu a guri da yake cewa umana yawm arafata a ranar arfa fa haraja min sulbihi kullu zuriyatin sai ubangiji ya fitar da kowace irin zuriya daga cikin zuriyar annabi Adamu eh zara'aha wanda ya zama ya shuka ta fa nasaraha bayna dai sai Allah tabaraka Allah shike ne tare da wannan zuriya gaba gare shi sun makallamahum dan Allah ya musu magana kibaran ta gaba qala yace anasu bi rabbikum zuwa karshen abin da aya ta faɗa to kaji ahada Allahu ahada Allah ya rike wannan alƙawari ala auladi adama a bisa ayan annabi adamu qawlu judihim kafin samuwar su kama qala rasul sallallahu alaihi wasallama kamar dai da manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama duk umar ga sayyidina ga sayyidina umar yace inna Allah cewa Allah tabaraka wa ta'ala masaha zahar adama Allah ya shafi gadan bayan annabi adamu fa kharaja zurrun bayda sai wani wato zurri wato wata ƙwayar zarra fara sai ta fito wa masaha zaharahu sai kuma shafar ganin bayansa kuma fa haraja saudun sai wasu baka ƙwaya kuma ta fito fa qala sai Allah ya ce haula ila jannati su wayannan fararen ne zuwa aljanna ne wala ubali ban damu ba aljanna za su je duk wayannan wa ya'malu bi ahl wa bi amali ahl jannati ya'maluna kuma za su yi aiki ne da aiki irin na yan aljanna hatta ya mutu har su mutu akan haka ala amalin min a'mal ahl jannati sai sun mutu suna aikata aiki irin na yan aljanna fa yadkhul jannata kuma shiga aljanna haka haka Allah ya shirya a gani to duk waɗanda suka fito da fararen kamannin nan abin da Allah ya ce zai musu kenan to kaji to mana duk waɗannan farare aljanna za su tafi kuma aikin da za su yi aiki irin na aljanna za su mutu akan aiki da aiki irin na aljanna kuma haka za su fita Allah sun yama a cikin su wa haula ila nari sai Allah ya dubi bakaken nan kuma yace su kuma wannan wuta za su bi amal ahlin nari ya maluna kuma aikin da za su yi aikin irin yan wuta ne hatta ya hatumu har su cika haka bi amalin min amal ahlin nari za su cika da aiki aiki irin na yan wuta fa idan hulun nara sai su shiga wuta qala qa'ilun sai wani mai magana ya faɗa yace ya rasulullah ya ma aikin Allah fa fi mal amalu to tunda haka ne dan me ake aiki a jana aiki mana huta kawai ah Allah ya riga ya shirin sa tun ba halice mu ba mu mutane tun da aka halice uban mu annabi Adamu ubangiji ya shafi gadan bayansa kwaya ta fito fara yace wannan aljanna za su duk wanda ke cikin nan aljanna ne shikenan yayi aiki bai aiki ba dai ya ji aljanna Allah ya riga wari kuma ya shafa zake shafa kuma sai baki ya fito yace su kuma wannan wuta za su ko me suka yi Allah ya sa su ne kwana sallah duk shekara ka je haji ka je umara kai ciyarwa kai sada zumunta kai haji kai sallah kai azumi kai duk abin da zaka komai zaka yi ka zama komai zaka zama ma saboda tsabar ibada wuta zaka sai ka je kuma subhanallahi sai ka ji hadarin na ga wani sahabi ce tare da sallallahu fi mal amalu dan me dan me muke aikin haka ne zaina mana ba sai kowa zana ba kawai jira na mutu akai ta zanna ko ta futa aikin da aiki hmm yanzu nan duniya muna ta aiki mutum ya sallah ya azumi ya zakka ya haji ya sada zumunta ya gaskiya ya bar ta ce ya bar shan giya ya bar zina ya bar kaza duk wannan yana yi ne dan ya shirya da Allah ya zama da shi lafiya in an ji lahira ashe shi kenan kai ma da aljanna je ka wuta je ka aljanna to kuma duk kana ta yi kuma ashe kuma da can kana nan rubutacce ne ma kadan wuta ne kai to aikin me zaka yi haka ne wannan ne ba zai canza ba yi to kaji abin da ka tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam a kana rasul sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace a'a ba haka bane i'malu ku ta aiki ku yi aiki da gaske fa kullum muyassaru lima khuliqa la kowa an sauƙaƙe masa abin da aka halice shi dan shi wanda aka halice shi dan aljanna za ga aikin aljanna kawai zai iya duk yadda ka kada da shi ba zai iya aikin wutar ba ba ka gani abin yana mamaki ba ba ka mamaki sai ka ga mutum abin da wani zai yi kai kai ko da kudi ba za ka yi ba sai wani zuwa da shi baya jin kunya Allah dan Allah ka yadda yake ta abubuwa kamar bai san da lahira ba yayi ta kaza yayi ta kaza ka ta mamaki aha saboda mu ya san da mafi daga huta aka shi da an zan masa dole yawan nayi shi yasa bai jin kamar yake a masa lafiya da ta yi ya tabarna ya su kankance ya riga ya san ba fa kuma so yake da huta ba amma ba yadda zai haka zai kawai saboda kullum mai sallama kullu kai kuma da aka zato ka dama dan rahama sai ka ga ayin aljanna kawai kai shi kuma ya ci sha'awarka ya ta mamaki baya iyawa saboda shi ma ba zai sare masa nan gurin ba to shi zaka yi aiki aikin ma shi yake nuna kai na ina ne tukun ina ka dosa ya zaka dage da aiki kawai daga nan za a gane ina ka dosa ma aljanna kai ko wuta kai la shauka amma halakahu Allahu lil jannati da wanda Allah ya halice shi dan aljanna yuwaffiquhu sai Allah ya bashi dacewa li amalil jannati ya dinga aiki irin na yan aljanna amma halakahu lil nari da wanda Allah ya halice shi dan wuta kuma yuwaffiquhu li amali ahli nari sai Allah ya nasar da shi da aiki irin na yan wuta jabbal qalam alqalami ya riga ya bushe haka za a yi ba wani canji kawai rubi azal aqlamu an dauki alqalima wajen fata suhufu kuma ji takardu sun riga sun bushe da Allahu hadal ahada Allah ya sanya wannan alƙawari hujjatan ala bani adama hujja ne akan su yan an adama Allah ya sanya wannan alƙawari hujja ne akan su qala ulama malamai suna cewa kai bai kunu hujjatan alaihim to ta ya za a ce wannan alƙawari ya zama hujja akan mu wahum ma tazakaruhu gashi ko su dan adam ba sa iya tunawa yanzu waye a cikin mu zai iya tunawa ran da aka wannan assembly kai da Allah ran da aka Allah subhanahu wa wani zai tuno kai ka tuna kai fa waye ya tuna man gani ko ka tana da kai ba wanda zai iya sunurar da aka wannan yaushe muke wannan yarjejeniya Allah yaushe aka yi to tunda ba za mu iya tunawa ba ya za a kuma zama hujja akan mu haka ne kana hujjatan alaihim i ya tabbata hujja ne akan su walau lam yatazakkaru ko da ba suna din ba da hujja ne akan su har yanzu lianna Allah domin Allah tabaraka wataala arsala rusula ya aiko manzanni fa akhbarahum bi hadha al-ahada manzannin sun zo sun ba su labarin wannan alƙawarin da ke tsakaninmu da Allah ai dai an ga maka ko annabi ya zo ya gaya maka kun yarjeje da Allah ta ranar al'umanu a can aka taru kuka assembly kuka da Allah cewa za ka bauta masa ka zo mu daga nahiya annabi zai gama wasa ne to ka Allah ya saka sana tunda da aka riga aka gama wannan an gama an yi jahannari ya zama hujja kanka yanzu subhanallah ba mu fita kenan eh wal insanu shi ko mutum idan sai shay'an in ya manta wani abu wa akhbarahu siqatu bihi sai kuma wanda suke amintattu suka tana masa shi ya kunu ka annahu arafahu to daidai yake da wanda dama bai manta ba daidai yake da ya sani tunda yake amintacce ya tana masa masalan ga misali law sallata zuhura da zaka je ka salla azhar misali wa nasita raka'atan sai ka manta raka'a ɗaya baka yi ba kai raka'a uku sai kai sallama wa sallamta sai kai sallama bayan kai raka'a uku ka manta ashe ba uku ba hudu kai ba wa zakkaraka jama'atu sai wasu jama'a suka tana maka cewa uku ba kai ba hudu ba bi an karbi kira alaika rakatan sai ga maka cewa raka'a ɗaya ta rage a kanka wa anta ma zilta nasiyan kuma har yanzu ka kasa tana kai kokari ka gano ya akai aka ce raka'a uku kai kai da baka gane ba har yanzu kai a tsammanin ka hudu ba kai amma ga mutane sun ce maka uku kai kai kuma har yanzu iya tuna maka shine hudu kai to ya za a yanzu tajibu alaika rakatan dole ka tashi ka kawo raka'a daya ko baka tana ba in dai mutane suka haɗu suka ce ɗaya kai uku kai to dole uku kai baka da iko ka ce a'a ni ba a iya bulib ina hudu nai bulib ɗinka na banza ne yanzu hujjar al'umma ta rinjaye ka to ka ji yadda zancen yake ashe ko ka manta abu idan mutane a masjidu suka tana maka shi to yanzu daidai yake da wanda bai manta ba dama dole sai ka aikata to mu mun manta alƙawarin mu da Allah sai mala'iku manzanni suka zo suka tana mana mun fayi alƙawari da Allah dama to yanzu tunawa ta tabbata kanmu ba yadda zan yi fa hadha al-ahd ashe wannan alƙawari din nan wa in kana katta na sahu ko da yake dai mun manta shi da katta na sahu kasi mai bashari da ya daga cikin mutane da sun mun manta shi fa huwa hujjatun ala jami'il bashari to wannan alƙawari dai hujja ne akan dukkanin manzanni eh lamma ahbara bihi rusula yayin da Allah tabaraka Allah ya ba manzanni labari da shi wahum sikatun aw lamma ahbara bihi rusulu yayin da manzanni suka ba mu labari da shi wahum sikatun su ko wato amintattu ne annabi Allah tabaraka ta'ala daga Allah wa hadha wa hadha al-ahd shi kuma wannan alƙawari huwa allazi yaqulu fihi rasul sallallahu alaihi wasallam shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan lamarin sai ce kullu mauludin yuladu ala alfitrati dukkan abin haihuwa ana haihuwarsa ne akan addini fa abawahu sai na iyayensa guda biyu yuhawwi zalihi su ne suke mai da shi ba yahudin sun ga dama aw yunasrani ko su mai da shi ba nasare idan da masu ma kiristoci ne aw yumajjisanihi ko su mai da shi ba majusa idan da majusawa ne kama tuntutul bahimatul bahimata kama da irin yadda dabba take haihuwa yan wata dabba hal tajuna biha min jada a'a ka taba ganin an haifa dabba amma ta zo da tsagagge ba mai tsagagge a ciki sai da tsaga mata daga baya shi wannan jada'u wato tsaga ce da ake wa dabbobi mafi yawa a kunni sai a tsaga kunninsu don shaida ko alama eh idan mutum yana da ganshin dabbobi musamman a ƙauyuka kai kana da su makwacin kana da su wancan yana da su ko yana da su in suka fita kiwo suka cakuɗe ba sai da zawarware ba in ta wani ta halaka a ciki ba za a san wata waye ta halaka ba sai rigima ta faru ko ko kuma irin wanda cikin garken haɗaka eh sakatare ɗin nan yana da guda goma musan nan yana da ashirin ko malam kabiru yana da sha biyar wancan yana da uku an kawo an hada an ba makiyayi ɗaya na kiwo ba za a iya tantance wannan tawaye wannan tawaye ba in ba shaida aka yi musu ba to sai suke yin shaida su mutan kauye sai su shaida sai a kama kunnan wannan da sai a yi yanka ta tsaga kunnan ya rika falawa falawa haka guda biyu to wannan jada'a'u kenan ko a kama hancin ta a yi masa wata huda ko a kama wani wuri ko a dutse da jela ko a yi kaza jada'a da yake na alahiyar ka taɓa ganin dan an yanka dabba ko an mata wannan tsaga shi kenan tashi haihuwa ita ma ita haifo tsagaggiya me za ta haihu tangaran za ta zo ashe duk mutum ya zo lafiya kalau da alƙawarinsa da Allah ko a gidan fafaroma aka haife shi fafaroma jamfal shine ubansa ko fir'auna ne uban mutum ya haife shi to ya zo a musulunci ne sanda aka haife shi uban ne zai da ya girma sai ya canja shi kuma da shi kan addini da yake so ya mai da shi banda sare ya dinga tafiya da shi coci yana koya mai kiristanci ko ya tafi da shi ya mai da shi mai hude ko ya kuma da shi majusi ya dinga bautar wuta amma a asali da a musulmi aka haife shi to kowane dan adam a musulmi yake haihuwa sai da iyayen sun mai addini kawai a gani daga baki da wa hadal ahadu shi wannan alƙawari wa qa'a ya afku ne qabla hubuda adama tun kafin sauka annabi adam a nan duniya kafin a sako shi ga aljanna adamu gairu mawjudin annabi adamun kansa lokacin ba saman mene ba sannan ma ba a yi shi ba wa banu adama su ma ɗan adam din allazina zikiru wanda aka aka tuna san fil ayata cikin wannan aya gairu mawjudina su ma lokacin ba saman mu bane ba wa zuhuruhum gadan bayan nasu ma allazi zikirat zikirat wanda aka ambace shi gairu mawjudin shi ma sannan babu shi ai allazi yumkinu fi haqqil makhluqi abinda zai yi a cikin wato haƙƙin abin halitta ko an yastakhrija shay'an mawjud mawjudan shi abin da zai yi gurin mutum in yana so ya wani abu shine ya fito da wani abu samamme min shay'in mawjudin daga jikin wani abu samamme daban ehe mutum ya samar da abu daga wani abu to zai iya haka shi mutum wa yuhadimu mawjudan kuma zai iya magana da abin da yake samamme shi ko Allah ba haka ne ba wal haqu tabaraka wa ta'ala shi ko Allah tabaraka wa ta'ala irin gwaninta sa a harda zurriyati ya fitar da zuri'a wa hum adumuna lokacin da babu su min zuhurul bani daga cikin wato wato gadan bayan iyaye wato iyaye maza wa zuhuru su gadajen bayan ma a lokacin ba dubatan tun babu su a sannan amma sannan Allah ya ce ya fudda su daga cikin zuri'a daga cikin tsaron su wal banunu su yayan ma ma dubuna sannan babu su wa adamu shi ma annabi adamu a sannan ma dubun babu shi amma da haka Allah ya magana da babu cikin babu duk gaba da kuma da, da mutane yake magana kai in ba Allah ba zai wannan aiki eh lokacin da aka wannan assembly duk ba kowa ba adamu babu ba kowa ba wanda aka halitta amma Allah ya ce ya magana da mu kuma ga amsa da muka bashi kuma an yi din ne amma dan adam ba zai iya wannan aiki ba sai dai sai dai Allah tabaraka wataala to ka gani fa ahbarahum sai ubangiji ba su labari wa kallamahum kuma ya zance da su wa ajabu kuma suka amsa masa a fi zalikal waqti a cikin wannan lokaci al arwahu kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam rayuka a sannan kamar yadda manzo Allah ya faɗa ni junudun mujannadatun rinduna rinduna ne su rayukan a sannan tawaga tawaga ne su ma kashi kashi kashi kashi kashi kashi amma ta arafa minha duk wanda suka sabo a ciki suka san juna suka saba da juna a cikin rayuka a wancan lokaci ita lafa sai kaga sun zo suna sabo da juna ko a nan duniya ma amma ta na kare minha amma abin da zama sun samu sabani tun daga cikin rayuka tun a can ita lafa sai ga sun saba yanzu ga an haifi mutane ciki ɗaya suka zo uwa ɗaya uba ɗaya amma ba sa ga maciji su tarkici a tsakanin sun suna yara ba sa jituwa wannan ya daki wannan wannan ya fasa wannan kai wannan ya kaza ya sa wannan kuka ya tarjima har in sun girma su ta gaba da juna ba sa haduwa ƴaƴan wannan ba su gidan wannan ba ma rigima ai tarkici har zai mutu kuma ciki ɗaya suka zo karewa kenan wai ciki ɗaya amma dan kasar rayukan su ba su zumunci a can ba shi yasa anan duniya ba su bajituwa ba tanakara amma in suka zo kuma jini ya haɗu shi ne kita jinin wani da wani ya haɗu ai haɗo jinin nan a can aka yi ta tun alamar arwahi in rayukan sun yi sabo da juna tuntuni zai ga sun zo duniya su zama ba sa rabuwa ce ai wani ba sa rabuwa da wani kamar tuna saya duk da ko zuwa kana neman ka da an ce wai ina man kabiru ne a ce je ka tambayi malam musafa zai ga wani da yake kila fa tun san hausa sadu ba amma kana zo ka ce yanzu yana guri kaza da kitan zaka samu kuma Allah da kaje ka same shi saboda komai nasa ba boyewa komai ya sani game da shi to wannan duka manzo Allah ya riga ya faɗi shi cewa in rayuka sun yi sabo tun a can to yanzu ka zo duniya nan kamar kayan shin awaki haka za su zama wannan nabin wannan da'ima amma in suka riga suka yi wato kashin awakin ashe shine in ba jituwa ko shine ba jituwa yanzu ai awar watsi in suka riga suka rashin sabo tun a can suka yi gaba da juna suka ba saba ba su shiryu ba don sun zo duniya ma ka za a rigima ba za su haɗu ba al'arwahu su rayuka jawo ala salasu sufufin sun zo ne akan wato sahu uku su rayuka din a lokacin akan sahu uku suke sahu uku ne a safar awwalu sahu na farko sun mu hada bal haqi sun ji magana da Allah ya tambaya yace alasu rabbikum sun ji wa shahadu jamalahu sai suka jamalar ubangiji karara wa ajabu mahabbatin sai suka amsa masa da soyayya wa iyalin da kuma karara suka ce bale tsage wa Allah haka to kaji san farko kenan wa sabbu sani sahu na biyu kuma sami wani khidaba su sun dinan can su ma wa shahadar jalala amma ya ga jalala ubangiji saboda akwai hijabi tsakaninsu da shi sahun farko ya zama musu hijabi tsakaninsu da Allah sun dai ji magana Allah sun ji abin da yace anasu bi rabbikum to amma kuma yake akwai hijabi shi da sahun farko yana gaban su ya tare tsakaninsu da Allah akwai hijabi sai zaman jalala sai gani bainahum saffun akwai sahu tsakanin su ma alhaqi tare da Allah tabaraka ta'ala hijabun ya zama musu hijabi kenan walakin nahu hijabun raqiqun amma hijabi ne wanda yake falan falan shafal shafal haka fasami wala shadabu bil imani sai suka ji zancen Allah da imani wa shahadul jalala kuma suka ga jalalar ubangiji fa qalu su ma suka ce bale kamar yadda na farkon suka faɗa su ma suka koyi suka ce bale wa saffun salisun sai sahu na uku kuma ma shahadu shay'an su ba su kawai ba abin da zai gani bainahu wa bainal khitabu hujubun domin tsakanin su da wannan zance na Allah akwai hijabai sahun farko hijabi sahun nabi hijabi kaga an yi musu nisa da yawa naka basu iya gano komai basu ji komai ba duka ba da fasami u jawaba safaini amma sun ji amsar da sahu biyun nan na farko da na biyu suka bayar bale sun ce bale da sun ji faqalu sai suka ce su ma bale kaji na uku ma suka ce bale kenan taqalidan amma sun faɗi bale ne kawai dan sun ji wannan sun ce bale ba san ma akan me aka ce bale din ba ba ma su san me aka yi ba balle aka ce bale su dai sun gana dariya su ma sun yi dariya ko sun gana kuka su ma sun yi sun zama in ma'a bisarce a safal awwalu su zaman farko kharaju rusulan sai suka da suka duniya sai suka zama sune manzanni wa anbiya da annabawa a kadabun da ko kudubai sune sahun farko annabawa da waliyai duka bada sahu na biyu kuma harajin muminina sai suka zo muminai su kuma ulama a suka zo a malamai wa sabbu salisu amma sahu na uku kam Allah ya kiyaye mu daga cikin sa arrajin uku faran sai suka zama kafirai su kuma da suka zo duniya saboda dama ba su da abin da aka yi ba irtaddu sai suka ridda ba su tsaya kan alƙawarin da aka yi da Allah ba falan ma kalubale yayin da suka ce balle jami'an baki ɗayan su halalahumul haqu sai Allah ya cakuɗa su kuma ja'alahum sha'an wahida sai Allah ya sanya su abu daya fasara kullu wahidin yabtalu ma qadara sai zama kowanne daga cikin waɗannan rayuka yana hadidiye abin da ya samu iko wanda zai iya iya abu gurgurdan abin da zai iya hadewa sai ya hadi bayan an gama assembly kenan sai Allah ya tuto kunarki gurgurdan daya sai wannan ya bude baki ya hade guda 15 wannan ya bude baki ya hade uku wannan ya hade shida wannan ya kowa abin da zai iya dinga hadewa cikin rayukan haka ake ta hadewa fa kullu man ibtala wahidan duk wanda ya haɗiye rai ɗaya yaldu waladan in yazo duniya sai ya haifa da ɗaya ran da ya haɗiye ne sai ya haifo shi wa man ibtala akasara wanda kuma ya haɗiye fiye da ɗaya yaldu akasara sai ga ya haifa ya'ya da yawa in biyar ya haɗiye ya'ya biyar zai haifa in bakwai ya haɗiye sai ya haifa ukun nan in goma in ishirin in talatin in nawa ya haɗiye ya haɗiye sai ya haifo su duka wada sai ya haifo su shi yasa mata ku daina rigima da maza eh daina rigima da su iya abin da ya haɗe sai ya haife shi ko da ke ko da watanki gara ma ki tsaki da kawai ki mai da hankali to ko da ke ko da wata da sai ya haifo su to gara ma ki sa abin da yake ciki duka baki da hmm fulanin yau ta ta ta gama ta ta gama ma fulanin din shi da ya haife su ko shi ne ya fulanin din sai ya haife su sai ya haifo su sannan zai mutu haka ka ta fulanin ɗinka duk ma fulanin ɗin yi in ka gaibu ranar baka haihu ba dama can bai shirya baka haihu ba to lausa bada kasar da ta bada mun tare ko da matar baka tulu eh inda ka wutar da kanka ma ba fulanin ba ko ba za ka haihu ba in kuma kin yi fulanin din ma da kin yi ma zan yi haihu sai kin haihu haka dai to kaji wa man lam yamtali shay'an duk wanda bai hadiye komai ba kuma fala yulad lahu ba za a yi masa haihuwa ba a gidansa sai ka ji shiru an ya aure ba haihuwa har ya mutu kuma shiru ba haihuwa to wannan kuma ya haɗewa haka Allah ya shirya za a yi wa shasul aswadu to mutumin da yake baki kuma ibtala ashayan abyaza sai ya haɗewa fari to kafirin ya da musulman to ma'ana kafiri kenan da zai haifa musulmi eh wanda yake baki ne a cikin zakan sai ya haɗewa fari ma'ana kafiri zai haifa musulmi kenan nawa ka gani an yi ai da yawa ko waman to wal akasu kadalika haka na kuma in fari ya hado baki sai kaga musulmi ne kuma ya ya haifi kafiri ko kuma kaga mutumin kirki ya je haifi dan izala eh to to za a yi ya je ya hado kansa ne mutumin kirki da shi kuma ya je ya haifi dan izala kuma kaga bala'i ya taso kenan uzur billahi haka shikenan shi ya hado Allah kiyaye Allah ya sama mu hado dan izala ba barka annabi sallallahu alaihi wasallam eh Allah kiyaye mu da hado mun kiri faraddahum Allah tabaraka wa ta'ala shikenan sai Allah ya maida su kama kanu kamar yadda suke dan a cure kawai shikenan sai da suka zama ɗaya fa sai da Adam ya haɗe mu dukan mu kai ka haɗe bakwai kai kuma kakanka ya haɗe ka babanka kai shi kuma kakansa ya haɗe kakanka ya haɗe shi ma dan haka ake ta yi sai da aka koma gaba ɗaya Adam ya haɗe kowa sai rai ya zama ƙwaya dama rai ɗaya ne tak sai Allah ya ajiye shi aka kuma sai ran da za a haihu ta fara daga aka sako da Adam aka tsago Hawwa sai suka fara da sun haifo wanda suka haifo shi ma ya haifo wanda su ma ya duk sai duniya ta gama fita yanzu yanzu nan ba za a tashi da kiyawa za a busa rai kaho ba sai wannan rayuka sun gama fitowa kowa sai ya sha irin fashin kasa tukunna kowa sai ya sauka to nan da aka haifa dan auta na karshe su daga nan ma tashi iyaman an gada ma shikenan an gama kuma ba yadda za a yi sha'anin Allah mala ne mutum fala ta zalar duniya ka'i mutum shi yasa duniya ba za ta gushe ba tana tsaye mustamiratun za ta zarce ci gaba tafiya hatta ya halu da akhiru waladin har sai da na karshe ya fito tukunna min ulaika al aulad daga cikin wayannan ayayi allazina kharaju min silsilati bani adama wayanda suka fito daga cikin zirin bani adama min aslabi abaihim daga cikin tsananin iyayen su maza karnan fa karnan tsara bayan tsara zamani bayan zamani hatta yuridu akhiruhum har sai an haifi na karshen sannan za ta shi kiyama wa rasul sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce kama kala huzaifatu kamar yadda huzaifa ya faɗa ahbara sahabata manzo Allah ya ba sahabbai labari bi kullu shay'in da komai hatta bi akhir mauludin har dan karshe da na karshe da za a haifa a duniya fata qumu sa'atu kafin shi alkiyama ta sai da manzo Allah ya faɗi shi ko dan autan duniya da annabi ya faɗa ba abin da manzo Allah ya boye komai ya faɗa sallallahu alaihi wasallam falihaza to dan haka ne ma alimna sai muka san cewa annan nabiya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya arifi kiyama sa'ati ashe annabi ya san yarin da za a yi tashin alkiyama walakin da usurun makatumin inda hu sai da sirri ne koyi a gun annabi ba zai faɗa bane kawai amma ya san shi kulna mun ce mun faɗa mun ce inna zuriyata adamun cewa zuri'an nan babu ce wa zuhuru aba'ihim adamun shi ma gadan bayan iyayen nasu a lokacin babu shi wa aba'uhum adamun iyayen nasu ma a sannan babu fa azharahum alhaqu sai Allah ya dinga bayyana su arwahan a matsayin rayuka wa hadabahum kuma yi magana da su wa ajabu kuma suka amsa masa fa bil judi fa bil judi wa qama wa qama wa qa la bil wujudi kenan da da baiwar Allah ne abin da ya faru ya faru ba da samuwa bane lokacin duk babu su a'a baiwa ce ta Allah kawai yayi magana da su a yadda yake so da irin kudrarsa kawai tabaraka ta'ala domin lokacin da ba a haife su ba ba halice su ba kuma fali haza dan haka ne malatu kullun nihayatu karshe ba zai kashe ba ba zai kashe ba illa fil bidayati sai a cikin farko sai cikin farawa eh karshen yana cikin farawa fara tana cikin karewar idza habba Allah abdahu idan Allah subhanahu wa ta'ala ya so bawansa raddahu ila bidayatihi sai mai da shi zuwa farkon sa kuma mai da shi zuwa bidayarsa fa kana lahu sab'an sai kaga bawa ya zama yana da jiwa wasanan da gani wa lisanan da harshe wa yadan da kuma hannu fali haza dan haka ne ma su ila junaidu su ila junaidu an tambaye sai na junaidu sai da daifa an nihayati an tambaye shi game da kare wannan fa qala sai ce annahayatu fil bidaya ai karshen a cikin farkon yake daga baki da eh guri ɗaya kawai yake da warwara fa kama kan sai bidayatu kamar yadda karewa za ta farawa ta kasance bil judi da baiwa ta Allah Allah bil wujud ba ta samuwa ba fa kazalika nihayatu to haka ma karewa za ta kasance bil judi wato da baiwa ne la bil wujud ba ta samuwa ne ba sai ila sahal tustari an tambaye sai na sahalu ibn abdullahi tustari radiyallahu anhu an hadal ahadi ga wannan alƙawari da aka dauka da Allah da mutane har yanzu zakarahu aka ce kai sahalu kana tuna wannan alƙawari da kuka da Allah kamar yadda tambayi man gari da zuwa sai yana tunawa to shi sahalu tun sai an tambaye shi kana tunawa ko wannan alƙawarin tsakaninka da Allah kala sai ce faka annana hidaba fi uzni al'ana ji nake kamar yanzu ma ina jin magana Allah san da yake cewa alastu bi rabbikum tangaran nake tunawa ko yanzu ma ji nake kamar ina jin zancen Allah san da yake faɗan magana subhanallahi ai kaji wani yake nan kala sahalu sahalu sai ya ce innahu ya'lamu talabatahu sale yace ai ba haka ba ni na ma san almajirai na ma da muridai na gaba ɗaya min zalika na kwace tun wancan lokacin na so su tas na so su wa yurabbihim kuma tun nake tarbiyantar da su nake renan su bi asrabi abaihim a cikin tsatsannin iyayen su tun suna ciki ma nake fara tarbiyar su ila yau ina haza hayyar dinnan har zuwa yau din na san su tangaren kowa na san shi shehu tijana bal abbas lokacin da ya ga alharazini karan farko me yace da shi sai kai muriji na ina ganin da ita baban Allah yau baka bana dawo ban san ka baka san daga sai ni muri da kai ina ma na taba ganin ka ne yace ka manta ka taba wani mafarki lokaci kaza lokaci kaza ya ga mai wani mafarki wanda shi da mafarkin ma ya manta da shi kuma tun da mafarkin bai taba wani labari ba sai ga wani bako ya zo kuma ya ga mai abin da shi kansa ya manta dan yanzu na masa ya san cewa abin daga Allah ne ba wai yayi shashi ba ne ya masa karama to ga gani eh shi Ibrahim radiyallahu uhaddidu azhanan lai da laki wawarewa nake fa kwakwalan da za su riski faila da zaɓo su nake ba haka nan bane an kare shawar da Allah ya faɗa ya ce na zaɓa Allah ta na roƙi Allah tabaraka ta'ala ya ba ni dama in zaƙo zuri'ata zuri'a saddin zaƙo te ai kai baka gaida take ba wannan zuri'a la ilaha illallah duk ɗan ƙanƙanin yaro daga cikin jikokin shi Ibrahim ka zauna da shi malam ba ya alkita ma kai ba da iri sai ka ji abin ya ne shi wannan abin daga Allah ne kawai yau ba wai shehu Ibrahim din ba ba ayan sa ba jikokin sa ne a duk wanda ka taba sai ka ji abin kai sakwai hakka shi waya ne to zuwa suke ne ne ya suke karatun yaushe suke daga Allah ne daga baki da ai dukkan wani ya kasi radiyallahu anhu Allah ba mai tasu barka annabi Allah ya sanya mu a cikin alherin to kaji shi da sahabu ya ce yau ainihin suna cikin malike fa tarbiyyar su lamma kasa Allah yana kisa da Musa yayin da ubangiji wata Allah ya mana kisa annabi Musa mu busura tan a warawara a can cikin sutul baqara shi kasa Allah yana kisa ta hazal ahad sai kuma wato anan ce cikin sutul arafi to shi kenan sai Allah ya mana kisa wannan wannan alƙawari kuma da muka da muka dauka tsakanin mu da shi wa idza hazala rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatihim wa ashhadu ala anfusihim ala sabbi rabbihim qalu bali lamma qalu bale yayin da su mutane suka amsa da cewa bale bi sirri haza da sirrin wannan bale din da muka furta kullu kitabin sai zama kowane littafi anzalahu Allah wanda Allah ya saukar ila alqur'ani har zuwa alqur'ani allazi huwa nihayatuhum wanda shi ne karshe a ciki ibtitiha sai zama an bude shi bi bismillahir rahmanir rahim duk littafin da Allah ya saukar da bismillah ake bude shi bismillah mai farkonta wani harfi ne farko ba guje ko ita kuma bale din wani harfi ne farko to dalili kenan sanda Allah ya mana tambaya da muka amsa bale muka ce shi yasa duk wani littafi in zai sauka sai ya fara da ba din dan ya tuna wani wancan alƙawarin har yau bi harfil bayi da harafin maguje ne ya zakiruna dan ya tana sadda mu bi jawabi na fil azali da amsa da muka ba ubangiji tun azal kullu na qala bale kowannen mu ya ce bale wa rasul sallallahu alaihi wasallam shi kuma sallallahu alaihi wasallam bai hukuma kaunihi imaman da hukuncin kasancewa sa wato jagoran al'anbiya ga annabawa da musai da manzanni lamma ta dalal haqu yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tajalli yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tajalli kullu na qala faƙala sai ya ce alasu bi rabbikum ba ni ne ubangijin ku ba wani za ku bauta ban kun zo duniya gari katar arwahu kullum sai shikenan duk wato rayuka sai suka nutsa tauhidi a cikin tauhidi fasaru adaman sai suka zama babu mahazan tsantsar babu kuwa suka narke gaba ɗaya suka fana'i falan yadi kul jawaba sai suka kasa amsawa faqala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce bale annabi ne fara baƙai ya ce bale faqala rasulu rasulu sai manzanni ma suka bi shi wal anbiya da annaba suka ce bale fa kulluhum dukkanin su kalu bale suka ce bale huwa awwalu man ajaba ashe manzo Allah shine farkon wanda ya fara amsawa bai halar jawaba da wannan amsa da ba da aka bayar shahidna suka ce mun shaida an ta kulu da karka faɗa za mu faɗa wato ga mu faɗa Allah ta kulu shine mana ku ce rawar kiyama da ranar kiyama ta ku zo ranar kiyama ku ba Allah hujja ku ce inna kunna gafilina ai mun mun kasance wato marafkana ne an haza ga baran wannan ga baran wannan alƙawari alhikimatu shi hikima biya da nabi sai a cikin wannan alƙawari da muke da Allah yawmal kiyamata ana ranar kiyama za ta faru shay'ani abu biyu ne na hikima a ciki Allah ya kula da kufaru yawmal kiyamata innahum ma kanu arifina bit tauhidi saboda ka zo wato a final kiyama kafirai su su ba san tauhidi ba san dayin da Allah ba ba san da Allah ba dalili farko kenan fa kulluhum aqarru bi hadha tauhid to ai za a tuna musu cewa dukkanin sun furta wannan tauhidin bi zalika misaki a ran da aka daura alƙawari tsakaninsu da Allah eh wajen da'awa annahum rasul idan suka yi da'awa cewa sun manta kuma far rusul ahbaruhum to ai manzanni kuma an turo sun tuna muku wahum siqatun su ku amintattu ne daga Allah fa qamatul hujjatu alaihim sai zama hujja ta tabbata akan su aw taqulu inna ma sharaka aba'una min qablu wa kunna zurriyyatan min ba'dihim afatuhulukuna ma ba al-mubtilun aw taqulu ko ko dan kanku ce inna ma asharaka abauna ai iyayenmu ne suka shirka suka taranta wanda Allah cikin bauta mai qablu kafin yanzu ai qabla na kafin zuwan mu wa kunna zurriyatan mu mun tabbata zuri'a ne ba dihim a bayan su muka zo mu ba ma cikin wanda suka shirka iyayenmu ne suka laifi ba mu muka yi ba fakta da nabihim mu ma da muka zo kai koyi muka da iyayenmu su suka fara yi mu muka yi ba laifin mu bane afatuhulukuna yanzu ubangiji ka halaka mu ai tu'azibuna yanzu ka azabtar da mu wa fa Allah mubdiluna da abinda wato masu tsanna na suka aikata a cikin ba mu ba min aba yana daga cikin iyayen mu bisa su shirki domin iyayen mu su suka su suka kafa shirka dinnan su suka dalilin kafa wacce tun farko yanzu a rike mu da laifin abinda ba mu muka kafa ba mu koyi muka da wani a cikin sa la yumkinuhum al-ihtijaju bi zalika ba zai yi gare su su kafa hujja wa Allah da wannan ba ma in shahadihim tare da kafa shaida da suke akan kansu ala anfusihim bi tauhid da tauhidi wa tadhkiru bihi da kuma tanazawa da shi ala lisan sahibul mu'jizati a bisa harshen mu abocin mu'jiza qa'iman maqama zikrihi wannan mai tsayawa ne a matsayin wato a maqamin wato tunawa fil nufus a cikin zukata kamar ya tuna fusa a cikin zuciya tazkiratul anbiya'i tunawar annabawa ce ka tazkuri fi anfusihim kamar tunawa su ne a cikin kansu كذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون
وكذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون وكذلك نفصل الآيات to irin haka ne muke warware ayoyi dalla dalla ai na bayyana ha kamar haka ne muke bayyana ayoyi misala ma bayyana bi saka kamar yadda muka bayyana wannan alƙawari to irin haka muke bayyana ayoyi da yadda dabbaru ha dan mutane su izinantu da ita wala allahum yarjiuna kuma ko cewa su sa dawo an kufriyin gabaran kafircin su صدق الله العظيم sallallahu alaihi Allah ya jikan mu Allah ya jikan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malumanmu da masoyanmu da ƴan uwanmu Allah ya samu gama duniya lafiya malamu Allah ya saka musu alheri iyayen Allah ya saka musu alheri wannan zamu iya ba Allah iya mana abin da ya gare mu Allah ya mana maganin sa Allah ya mana arziki ya rayuwar barka Allah sallallahu alaihi wasallam da ban mutum kuna gurbu bangi Allah huwa ce abin da muke zo Allah ya kare mu kasan mu Allah ya zauna da ta lafiya Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya barka Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda suke mana wasiya da addu'a Allah ya san bukatun su dake dake Allah ya biya musu kuma Allah ya biya namu bukatun da alfamu Allah sallallahu alaihi wasallam kasan mu Allah ya zauna da ta lafiya ya kara arzikin ta Fatiha da Salatul Fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ربهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثلاثة تطلع بها وبرضها تسير تبقى وشعر أنت ولينا ومنا فلمن لمن لمن نسير يا نبي بالذات وبالصفات فكلنا في سائر الحالات سبح قلوبنا على الإيمان وارجعنا لعمله التالي وانظر إلينا واذكر الذين أدركوا كلا وأسلينا وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة واجعل بأني كل من قرأتنا إلي برمتك جزاء أنتنا بالمصطفى الشفيع يوم المعشر خير الورى من قد هدي بالكوثر عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالخير لنا وأمما عليه صلى ربنا وسلم بالخير لنا وعمرنا عليه صلى ربنا وسلم وفاد بالخير لنا و- اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلي أكبر يوم العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين